بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين من هذه إلى يوم الدين haka kadar ke midar azim yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh za mu fara da karatu risala ta imam shafi'i fikira ta nawa aka kwana da biyu da ishirin da uku to abdullahi bismillahir rahmanir rahim wa qala allah tabaaraka wa ta'ala ga kuma wani misali ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya ce wasariqu wasariqatu faqadu aydiyakuma yana cikin abin da ake muku bayanin sa hukuncin mai sata namiji da mai sata mace wanda ya sata namiji da kuma wanda ta sata mace hukuncin nasu kuwa shine cewa ku yanke hannayensu da za an bi ma ta ba wannan sakamako aka yi musu saboda irin abin da suka aikata aikin da suka yi ne aka yi musu sakayya a kai da kala min Allah wannan azaba ce ukuba ce ta suka musu daga Allah wa sanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan a zahirin ayar an ce duk wanda ya sata namiji ko duk wanda sai sata mace a yanke hannu shi yasa da wanda ya sashi a da wanda ya saci abin kwabo da wanda ya saci abin dubu da wanda ya saci abin miliyan kamar aya ta nuna cewa za a yanke masa hannu amma kuma wasannan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah kada fi samarin wala kasarin manzara sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta ya tsara cewa ba a yankan hannu dangane da wanda ya saci 'ya'yan itatuwa suna bikin bishiya ko kuma wanda ya saci dabinan da ke tsakiyar dabino wa Allah ya kuɗa illa man balagat sariqatu huru a dinarin fasa'ida haka nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara cewa ba kowace sata ce za a ce a yanke hannu ba sai wanda abin da ya sata ya kai rubu'in dinari ko fiye da haka wanda ya saci ƙasa da rubu'in dinari ba za a yanke masa hannu ba shi yasa a nan aya ta manzo Allah kan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi tahsisun umumul qur'ani ta bayyana wa wato cewa abinda ake nufi satar ga irin wanda sai an yi ta ne za a ce a yanke hannu hakanan ga abinda sai in shi aka sata ko sama da shi za a ce a yanke hannu wa qala Allah تبارك وتعالى يتي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة دمتي ودى تيزنا كو نمج ولا يزنا يند ذاكي شيني كيو كو ولا أسكن سبولا لا إلي وقال في الإماء الله كما يفعل أنا الزانية والزاني هذا da wanda take ya da wanda take baiwa haka nan ya hada da wanda yake da da wanda yake bawa amma kuma a wani wajen Allah ya faɗa a cikin Qur'ani fa idza umsinna fa idza tayna al-fashikin fa alayhinna nisfu ma ala al-muhsanati min al-azab idan matan nan bayi suka zama musulmi ne to in suka aikata abin da yake banna shine suka yi zina to abin da za a yi sai a yi musu rabin abin da za a yi wa 'ya'ya na daga azaba wato a yi musu bulala hamsin kenan ashe baiwa ita idan ta yi zina za a yi mata bulala hamsin shi yasa a nan ne ke akwai ƙur'ani ya yi tasirin ƙur'ani ko ya bayanin abin da ake nufi a wani waje fadallar ƙur'ani ƙur'ani ya shirya da mu ala annahu inna ma urida bi jildil mi'ati al ahraru dun al iman cewa da aka ce ai bulala ɗari ga wanda ya zina ana nufin wanda ya zina da yake ɗa ba wanda yake bawa ba falamma rajama rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sayyiba min az-zunati wa lam yajlitu da manzala sallallahu alaihi wasallam wa wanda ya taba aure wanda ya zina buka jifa ya jefe shi bai tsaya yi masa bulala ba da nasu na rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah anna murada bi jaldil mi'ati bil zunati al hurrani al bikrani sai sunna manzala sallallahu alaihi wasallam ta nuna mana cewa abin da ake nufi da cewa ai bulala ɗari ana nufin wa'anda suke wanda za a yi bulala ɗari a cikin mazinata su ne wa'anda suke ‘ya'ya ba bayi ba bayi bulala hamsin ake musu kuma wa'anda ba su taɓa aure ba wanda suka taɓa aure su jefe su ake jefe su ake wala annal murada bil qad'i fi sariqati man saraka min hirz haka nan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna mana cewa abinda ake nufi da cewa a yanke hannun wanda ya sata to sai wanda ya sata daga inda yake tsari ga kamar wannan abin wa balaga sarikatuhu rub'a dinari ya zama ko abinda ya sata ya kai rubu'in dinari duna gairihima ba wani wa'annan ba malar mahusu sarikacin wazina daga duk wanda za a ce yayi sata ko yayi zina ba duk wanda za a kira shi barawo za a ce a yanke masa hannu ba ba duk wanda za a kira shi yayi zina za a ce a yi masa bulala ɗari ba a'a akwai tafsiri wa qala Allah ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa alamu anna ma ganitum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil ku sani cewa duk wani abu da kuka samu a wajen yaƙi ko menene shi to za a kasa biyar a ba da kaso ɗaya ga Allah da manzansa da ‘yan uwan manzo sallallahu alaihi wasallama da marayu da almajirai da wanda suke matafiya wanda guziri ya yanke musu falama a ƙara sulula tunan an ce ‘yan uwan manzan Allah ya da kenan kowane ɗan uwa na manzan Allah inda kowanne da cikin uwan manzan Allah zai ƙurbani ba sai lalle banu hashin ko banu mutsalin ba amma kuma falamma a ɗa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bani hashim wa bani muttalib da muka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar ga banu hashim da banu muttalib daga cikin humusi ya ba su sama zil qurba rabban da ake bayarwa ga ƴan uwa na manzo sallallahu alaihi wasallam dallat sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anna zil qurba الذين جعل الله لهم ساما من الهمس بنو هاشم وبنو المطلب دون غيره sai sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna mana cewa ‘yan uwan ma'abuta zumuncin da aka ce za a ba su daga hubusi wanda Allah ya sanya musu rabo a cikin hubusi su ne banu hashim da madun mudale ban da wani su wa kullu quraishin du karamatin ai duk wani wanda yake ba quraishi yana da zumunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba duka qurayshawa ne aka ce za a ba su daga hubusi ba wa banu abishams musawiyat bin mudale fil karama banu abishamsu sun yi daidai da banin mutane dangane da tashinsu daga manzo sallallahu alaihi wasallam tunda dukkaninsu ƴaƴan abdulmanafin ne yadda malamai suke faɗa abdulmanafin wato wanda yake shine kakan abdulmuttalib abdulmuttalib kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa shi ya haifi ƴaƴa hudu akwai hashim akwai muttalib wannan malaman tarihi da yawa sun ce wayannan ƴaƴan guda biyu mahaifiyarsu ɗaya shi yasa wayannan ƴaƴan biyu uwa ɗaya uba ɗaya akwai kuma wani ɗan nasa mai suna abishan da kuma wani da ake kira da kwaro wanda su wayannan wasu sun ce uwarsa ɗaya wasu sun ce kowanne ma a cikin su uwarsa daban dukkaninsu dai su hudun ƴaƴan wato abdulmanafin ne amma sai ya zamo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa banul mutalib su ne wanda suka cancanci a ba su daga baitul mali a ba su raban yan uwan manzo banda wato banu abdushan wanda banu abdushan su ma dai ayyan abdul mahaifinsu abdushan abdushan dan abdul manafin ne amma kuma su aka fidda su kuma an banu adlin wa ummi dukkanin su ƴaƴan uba ne uwa uba ɗaya uwa ɗaya akwai a cikin a cikin malaman tarihi wanda suke cewa ai abu shamsin din ma mahaifiyarsu ɗaya da hashim din ko mahaifiyarsu ɗaya da mutsalib din wayannin fara da ba'ar bani mutsalib bi wularitin min bani hashim duna ko da yake su daga banin matsalin sun kaɗaita da samun haihuwa daga banu hashin ban da su banu abdushamsu an nuna su banin matsalin yan uwa ne sun cancanta a ba su daga humusi na ganima amma su banu abdushamsu ba su cancanta ba su banu abdushamsu su ne yan uwan sayyidina usman sayyidina muawiya jikokin abdushamsu ne banu umayyata gaba ɗaya jikokin abdushamsu ne فلما لم يكن السهم لمن انفرد بالولادة من مطلب دون من لم تصبه ولادة بني هاشم منهم yayin da rabon nan na baitul mali na cikin ganima ya zamo wanda ya samu haihuwa ne daga bani mutalib banda wanda banu hashim ba su haifa ba daga cikin su dalla zalika wannan ya nuna mana ألا أنهم إنما وقوها ستدون غيرهم بقرابة جزء من نسب cewa su dinnan an ba su su kaɗai ban da waninsu saboda zumunci na asalin dangantaka ma'akainu na tihim ma'an mustami'i na fi nasirin nabi bishar tare da zamowar banu hashim da banin muttalif sun haɗa kai gaba ɗaya wajen taimaka wa annabi sallallahu alaihi wasallama sanda ƙuraishawa suka ware banu hashim suka ce ba siyayya ba ciniki tsakaninsu ba auratayya ba komai wa qabla huwa ba'da tun ma kafin a tura banu hashim sha'ab da bayan nan banu muttalib suna tare da su wa ma arada Allah jalla sana'uhu bihim has da abinda Allah ya nufa da su Allah ya yabansa ya girmama da su banu muttalib su kadai na cewa duk matsayin da aka bayar ga banu hashim to su ma sun samu wala gad banu hashim fi quraish hakika banu hashim suna da dangantaka da yawa a cikin ƙurayshawa amma wa ɗaya minhum ahadun bi wuladatin min al-husya amma duk wannan ƴan uwan na banu hashim a cikin ƙurayshawa ba wanda aka ce a bashi wani abu daga humusin ganima wa banu nawfal musawitun fi jizmin nasab banu nawfal sun yi daidai da banu muttalib a asalin dangantaka duk tunda dai dukkanin su jikokin abdul manafil ne wayanin farado bi annahum banu ummin dunam ko da yake su a wato banu mutalib da banu hashim sun kaɗaita da cewa su uwarsu ɗaya banu nufalin kuwa uwarsu daban amma dai asalin uban duk ɗaya ne a shi yasa wannan ma dai imami shafi yana son ya nuna mana yanda sai an koma ta sunna wajen fassara qur'ani in aka ce ba za a koma ta kan sunna ba ba za a fassara qur'ani to sai a ta tabargaza sai a ta kanna da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban mai fassara qur'ani wanda damar rayuwarsa gaba daya fassara qur'ani ce ayyukansa da abin da ya faɗa fassara ne ga qur'ani qala Allah ubangi tabaraka ta'ala ya faɗa a wani wajen wa alamu anna ma ganimtum min shay'in fa anna lillahi musawu a ku sani cewa da abin da ka samu a wajen yaƙi duk yawansa duk ƙanƙantarsa ko mai daidai ikon samu to lallai a ware humusin ga Allah a kasa biyar a ba da kaso ɗaya wanda zai zamo ga Allah da kwalin rasuli da kuma manzo falama da rasulullahi assalabal qatila fil iqbal yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da dama a wasu yagogi cewa duk wanda ya kashe wani daga kafirai duk abin da yake tare da kafirin nan da aka kashe na shi wanda ya kashe ne wanda irin wannan ake kira salam a ce duk wanda ya kashe kafiri duk abin da yake tare da kafirin ya zam nashi wannan ake kira salam a wata yakoki manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man qatala qatilan falahu salamu da lasu da nabi sallallahu alaihi wasallam wanda irin wannan abin da yake tare da kafirin sai a ce shi wannan wanda ya kashe nasa ne ba sai an kasa biyar ba an ba baitulmali kubusi to sunna nan ta alaihi sallallahu alaihi wasallam ta nuna mana ala'anar ganimatar mahamusata fi kitabin lahi gairu salam bisa cewa ganima da aka samu a yaki wadda aka faɗa a ƙur'ani cewa a kasa gida biyar ba ta haɗa da abin da aka ce wanda ya kashe kafiri ya ɗauka ba iska da salamu magaruman filikibal domin shi wannan abin irin wanda aka samu daga hannun kafirin da aka kashe abu ne da aka samu ana tsaka da yaƙi dole asilarin ma hu zafi gane da kibali banda kayan da aka samu a jikin kafirin da aka kashe ba san da ake tsakiyar yaƙi ba bayan yaƙi ya dafa aka maka sassun aka ciccire abin da ke tare da su to wannan baya cikin salam wanda aslabal ma'khuza ta fi gane ikbalin ganimatu suna ta banza Allah sallallahu alaihi wasallam ta nuna mana cewa irin abin da ke tare da kafiran da aka kashe wanda aka ɗeba ba san da ake tsaka da yaƙi ba wannan hukuncin hukuncin ganima tuhan masu ma'a masuwa dole ne a kasa ta gida biyar yadda ake kasa sauran ganima gida biyar minar ganima ba to daga ganima din sunnati da tsarin manzo sallallahu alaihi wasallam da tsarin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan da istilalu bi sunnati in ba din kafa dalili da sunnan manzon Allah ba wa hukmuna da zahirin da a ce za mu yi hukunci da abin da yake zahiri na qur'ani fa da'ana man lazima husnu sarika da sai mu kai ga matsayin a ce duk wanda za a kira barawo mu ce a yanke masa hannu inda dai qur'ani cewa yayi wasariqu wasariqatu faqadu ayyuma na'am wararrabna mi aka kulla man zina da sai mu ce duk wanda aka kama da laifin yayi zina hukuncinsa a yi masa bulala ɗari daidai bawa ne ko da daidai wanda ya taba aure ne ko bai taba aure ba in ba dan cewa dole kafin a fassara qur'ani sai an koma kan hadisin manzo ba sallallahu alaihi wasallam hurran sayyiban wanda yake da ko da da ne wanda yake ya taba aure wa dai na samun zurkur ba kullaman bai da huwa bainan nabi sallallahu alaihi wasallam karabatu da sai mu ce rabon da aka ce a bayar ga 'yan uwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin ganima za a ba da shi ga dukkan wanda yake akwai wani nau'i na zumunci tsakaninsa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su mahalarsa zalika ila dawaifa min al-arab da wannan ma sai ya kai mu mu ce sai mun ba wasu jama'u na larabawa daga cikin ganima لأن له فيهم وشائج أرهان لما زال صلى الله عليه وسلم ينا دفاعوا تزمنشي أشكر يزوط على متعنى مدينة باسوني kakannin manzon Allah ba ta wajen kakansa tunda Abu Muttalib mahaifiyarsa mutuniyar Madina ce to da sai a ce su ma ƴan uwan manzon Allah ne tunda ake zulqurba wani zulqurba a ce su ma kenan sun cancanta a basu amma kuma sunan manzon Allah ita ta nuna mana ba fa hasu ake nufi ba wa hama sunan salba da sai mu ce salama irin abin da aka kashe kafiri yana tare da shi ko shi ba wannan za a ce ko da an ce wanda ya kashe ya ɗauka to amma sai an kasa biya lana wannan maganin domin shi ba da yana cikin ganimar yaƙi ma'amar suwa su yi hukunci da cewa a kasa shi biyar tare da abin da ya fi waninsa a minan ganimai na daga ganima bayan farin lahi fi ta da yake ba a sunnat da dai annan za a yi bayani a kan yadda allah subhanahu wa ta'ala ya faranta a qur'ani cewa lalle ne a tsaya a bi tsarin annabi in an ce a tsarin annabi kan wani ya ɗauka cewa wai ana nisanta mutane ne daga ƙur'ani a'a ƙur'ani ne ya kai mutane ƙur'ani ne ya kai musulmi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yace lalle su tsaya su bi shi in ba su bi shi ba sun bace ala shafi imam shafi Allah ya kare da gare shi yace wa ra'a Allah rasulahu min dinihi wa farihi wa tabi'in wa ra'a allazi amana jalla sanahu wani subhanahu wa ta'ala ya sanya manzansa a addini da tsarinsa da ƙur'aninsa ya sanya shi a matsayin da ubangiji subhanahu wata'ala da kansa ya bayyana annahu ja'alahu alama lidini cewa ya sanya manzan alama ga addini addini gaba ɗaya wanda ƙur'ani yake bayani akai ba wani abu bane a tsaya abu manzan Allah in dai an bi manzan Allah to an tsaye da addini annabi shine alamun dini bi maftarara da abinda Allah ya faranta min da'ati na cewa dole a tsaya a yi biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa harrama abinda Allah ya haramta min ma'asiyati daga sabawa manzo wa abana abinda Allah ya bayyana min farilati na daga fifikon manzo bi ma karana min al-imani bi rasulihi ma al-imani bi tunda ubangiji ya hada ba da gaskiya da manzo da ba da gaskiya da shi ya nuna mana cewa in mun ce mun ba da gaskiya da Allah to ba da gaskiya ta mu da Allah ba ta yi ba fa sai mun ce mun ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani zai ce ashhadu an la ilaha illallah ya ce shi ya kanan ya tsaya to ba musulmi bane na mai kuke da cewa ba musulmi bane dole sai ya ce ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam فقال تبارك وتعالى بين تبارك وتعالى يأتي فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسوله تبارك كاد الله تبارك كاد من ظنين الله ولا تقولوا ثلاثة كم يدع kuce iyayen miji uku ne irin yadda nasara suke faɗa ko ku faɗi trinity inda ku bar wannan khairan lakum yin haka shine abin da ya fi mu inna mallahu ila wa Allah ubangiji ne makadaici guda daya subhanahu an yakuna lahu wala ubangiji ya tsarkaka daga a ce ya haihu a ce yana da da وقال أول وجه كما وجه تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله wanda suka cancanci a kira su mummunai ba wasu ba ne waɗanda yake sun yi imani da Allah sun imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai za ka nuna mu ala amin jami'in la nasabu ta asabi in suna tare da manzon Allah akan wani labari muhimmi bayan da za a yi su zare jiki su tafi sai sun sami izini daga wajen manzon Allah إن الذين استاذنك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله أولا سيدي أبدا لا تستني لإذنك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول ونسك إيماني لألا تسك إيماني لمنزول صلى الله عليه وسلم آه فجعل كمال ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبوء له الإيمان بالله ثم برسوله وإن سبحانه وتعالى يا سنيا تكر فارق إيماني wanda duk abin da yake wannan sabi yake gare shi ya sanya shi ba da gaskiya da Allah sannan ba da gaskiya da manzo sallallahu alaihi wasallam falau amana abdul bihi da a ce wani zai ce shi ya ba da gaskiya da Allah wala domin bi rasuli amma yake ya ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lam yaqa alaihi kabali imani abada da har abada ba za a kiransa cikakken mummuni ba التابعين لرسوله معهم سيما الاجتهاد من ذكر الله صلى الله عليه وسلم كان إيمان بيد الله وهكذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل من انتهى له للإيمان هكذا من ذكر الله صلى الله عليه وسلم قال أتكن دكا وانت يقول أسوك إيمان duk wanda zai imani a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan imaninsa sai ya ce ya yi imani da Allah kuma ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أخبرنا مالك عن هلال بن أسامة عن أبي يسار عمر بن الحكم قال يكاو حديثي ليكفر الإمام مالك شو إمام مالك يمن حديث أمام حديثي لك هلال بن أسامة لك أبي يسار لك عمر بن الحكم شو عمر بن الحكم يجي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك نازو ومنذ صلى الله عليه وسلم وفي فقلت نسي يا رسول الله نار المصدر وتبيوا نسي يا رسول الله علي ركبت yanta bawa ya hau kaina na yi abin da zai sa a ce dole in yanta bawa afa a aji ha daidai ne in yanta wannan bai watawa in na yanta ta haka din ya wadatar mun faƙala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta yace da ita aina Allah ina Allah fakalin tussala ta ce madaukaki ne ya daukaka nuni ga sama alama ta daukaka fakala manzo Allah ya ce wa man ana ni waye kala ta ce an ka rasulullah sai manzo Allah ya kala fa atika manzo Allah ya ce ka je ka yanta ta ashe ta yi imani tunda ta yi imani da Allah ta yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال الشافعي إمام الشافعي يجي وهو معاوية بن الحكم وأن الأخت عمر بن الحكم با عمر بن الحكم بني معاوية بن الحكم وكذلك رواه غير مالك haka wani imam malik ya rubuto cewa muawiya tun na kame ne wa zuwa malik lam yahfaz ismu lam yahfaz ismu shafi yace ina zaton maliku imam malik bai kiyaye sunan mutumin ba amma duk wanda suka rawaito wata daga imam malik su ma da yadda suka rawaito din cewa mu'awatun na kame shi yasa ko sanda shi shafi'in yaji daga malik shi ne aka sami wannan hukuran faɗa suna قال الشافعي إمام الشافعي يجي فقرر الله على الناس اتباع وحيه وسنن رسوله wani subhanahu wa ta'ala ya faranta a mutane cewa lallai su bi wahayin Allah abinda Allah ya aike da shi su tsarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faqala ya faɗa fi tabiya qur'ani rabbana wa aslim rasulan minhu yatlu alaihim ayat wa yu'allimuhum alkitaba wa hikmata wa zakiyyahum innaka antal azizul hakim cikin addu'ar da annabi Ibrahim ya yace ya ubangiji ina roƙonka ka aiko manzo a cikin mazauna garin nan wanda zai zamo daga cikin su kuwa ya zamo yana karanta ma ayoyinka yana sanar da su littafin da ka aiko da shi yana sanar da su tsare-tsarensa yana tsarkake su ubangiji kai ne mabuwaye kai ne gwani wa kala jalla sana'u ubangiji ya faɗa a wajen yabansa ya girmama kamar suna fi kursunan منكم يتلو عليكم آياتنا وتزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون irin yadda muka aiko manzo a cikinku manzan ku daga cikinku yana karanta muku ayoyinmu yana tsarkake ku yana koyar da ku abinda qur'ani ya kunsa da abinda hikima sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kunsa yadda imam shafi zai faɗa nan gaba shi a fahimtarsa a ɗaukarsa duk inda aka ce hikima shi ne sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai fassarori ne da yawa akan hikimar nan da takan zo tare da kita yawa akwai wannan fassara ta imamin shafi akwai fassara wanda za a ga masu dalalai da suke kawowa ma fi min al-akan cewa wanda ake nufi da hikimatu shine abin da yake cikin qur'ani daga hukunce hukunce manzon da yake sanar da ku abin da da ba ku sani ba وقال أول ما جاء أبي يسير قال من الله على المؤمنين فيهم رسولا من أنفسكم يتلو عليهم وآتي وزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لكنا لا نؤمن تبا ألا يوا مؤمني بيوا da ya aiko musu manzo daga cikinsu manzon da yake karanta musu ayoyin Allah yake tsarkake su yake koya musu Qur'ani da tsarin sahih sunnarsa duk da cewa kafin zuwan manzo da suna cikin bata a fili وقال جل ثناؤه وين يا فآية درس يا جميع وقال الذي بعث المسلمين إلى رسول منهم أتلى عليهم آيات وزكيهم وعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi ne ya aiko manzo a cikin waɗanda ba sa rubutu ba sa karatu ba su iya rubutu ba su iya karatu ba ya aiko manzon ko daga cikinsu yana karanta musu ayoyin Allah yana tsarkake su yana sanar da su abinda littafin Allah ya ƙunsa yana sanar da su tsari nasa duk da cewa da can suna cikin bata a fili wa ƙara ubangiji kuma ya faɗa a wani wajen uskuru ne mata la alaikum wa ma anzala alaikum min alkitab wa hikmati yasukum bi mutum da ni'imar da Allah ya yi muku da abin da Allah ya saukar gare ku da daga Qur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yana gargadin ku da wannan wa qala a wani wajen ne ubangiji ya ce wa anzala alaikum kitab wa hikmati wa anzala ma lam takun ta'lam wa kana qawlullahi alayka azim ya rasulallah Allah ya saukan ma da Qur'ani ya saukan ma da sunnaka Allah ya sanar da kai abin da da ba su sani ba bai wata Allah ya yi ma mai girma ce wa ƙara ubangiji ya faɗa yana magana da matan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara da a gare su gaba daya wa kuna ma tuna fi bitu kuna ku ringa tuna abin da ake karantawa a ɗakunan ku ina ya tilawa kima daga ayoyin Allah da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam inda Allah ka da jifar hajjira ubangiji mai tausasa ne ga bayan masani da abin da yake boye inda yake ya san abin da yake a fili fa zakara Allah al kitaba kalla ya tambaki a mace littafi da yake nufi da littafin wa huwa qur'an shine qur'an wa zakara hikima da ya mace kima fasabitu man arani ahli ilm imam shafi yace naji wanda ne ya da su daga wanda suke malamai bil qur'an wanda sun san qur'ani ya komu yana cewa alhikimatu sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ake nufi da hikima inda duk qur'ani yace hikima to sunna manzo sallallahu alaihi wasallam wa hadha yuhu ma qala in aka duba ayoyin nan sai a ga fassarar nan da malamin nan ya faɗa ita yi daidai ta yi kama da yadda qur'ani yake nuna ba wallahu a'lam Allah shi ne masani dan qur'ana ya domin a qur'ani zukira shi qur'ani an ambace shi wa utubi atkul hikimatu bayan an faɗi ƙur'ani aka kawo hikima wa zakara lahu man lahu ala halbi ubangiji ya ambaci baiwar da yawa halitta ita alihimu bi ta'limihimul kitaba wal hikmata da sanar da su qur'ani da hikima wala yajuzu wallahu alam an yuqala al hikmatu hauna illa sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ina ganin ba daidai bane a ce za a fassara hikima da wani abu daban anan in ba sunan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah dai shine masani وذلك والنوع أنها مقرونة مع السالمة أبن ليس وأن فصل تزمو إتشي wadda ta cancanci a yadda da ita cewa hikima ce sunnan manzon Allah ake nufi domin ta zo an haɗa ta da littafin Allah wanda la tarawa da aka rasuli bai sa wa ta'ala ya dora wa bayi lalle sun manzo sallallahu alaihi wasallam wa tabara nasu tibaa'u ya sa dole ne akan kowa ya bi umarnin manzan Allah ko ya bi tsarin manzan Allah fala yajuzu an yuqala li qawlin innahu fardu illa li tsarin la yasma sunnat rasul ai ba daidai bane duk wata magana a ce dole ne a yi ta in ba qur'ani ba ko sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam lima wasafna saboda abin bayanin da muka yi min anna Allah ja'ala al-iman bi rasulihi maqrunan bil iman bi na cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya ba da gaskiya da manzo haɗe da ba da gaskiya da shi ubangiji subhanahu wata'ala wa sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mubayyinatu an Allah ma'ana ma arada sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana bayyanawa daga wajen Allah subhanahu wata'ala ma'anar abinda Allah yake nufi dalilan ala hasihi wa alihi shirarwa nasa magana ta qur'ani wadda take ke bantacciya da magana ta qur'ani wadda take ta gaba da sun makarana hikimata bi hadi kitabihi sannan ubangiji ya haɗa hikima da sunan nan da qur'ani fa ba ha iya ya biyar da sunan da qur'ani wala bi tarha zali ahad min halqihi ghairi rasulillahi rasulihi sallallahu alaihi wasallam ubangiji bai sanya wannan ba ga wani daga cikin halitta in ba ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da ke kwana akan babu farin yaji da aka rasulihi makarunatin da ɗaji na ya wajabta ya wajabci hattama ya ce dole tilas a yi hatamu abinda tilas ne a yi shi shi ne hatamu to alhamdulillah wani kainuna ai masarin kana kainuna zamowa yayin kainuna ta zamowa da alhamdulillah shi ne sallah ko